أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما بعد الله مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta addinin musulunci, muna yi Allah tabaraka ta'ala godiya ne kowa mai komai wata cikin himawarsa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallatan ne daga cikin sallolin farilla da ya sanda mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'i. Sanana tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa, kuka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa, ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin masalikul hunafa fi walidayil mustafa sallallahu alaihi wa sallama littayubi ala littafin masalikul hunafa na imamu sayyidi da muke karantawa duk ranar talata wadda wancan sati da muka yi karatu mun gama almaslakul awwal za mu sayudi dama ya faɗa ce maslaki na farko a cikin lamarin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama annakuma mata qabla al-bijdati wala ta'diba qabla to wannan shine maslakin farko har ya kawo hujja da kauli ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to duk karatu da muka yi sai dukan nan duka matlabul awwal kan wannan magana cewa annahu ba mata qabla al-bi'sati wa la ta'diba qablaha li kauli ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to ya ambaci ayoyi karkashin wannan maslak na farko ne ya ambaci hadisai sannan kawo maganganun malamai. Kawo maganan Imam Fakhru Dini Razi, kawo maganan Al-Qadi Kafin Dini Subuki, ya kawo maganan Imam Al-Hafiz Salamu Dini Alani, ya kawo maganan Izzuddin Ibn Ibn Abdussalam. Sannan ya yi tambihun ya yi latifa ya tambihun ya ba da amsoshi game da wasu matsalora. To yau za mu tashi a kan almaslakun tsari. Wannan duka magana ne kan almaslakun awwal. To wannan maslaki na biyu, na farko ya ce lalle sun rasu kafin aiki. To maslak na biyu, أنهما لم يثبت عنهما شرك بل كانا على الحنفية حين جدهما إبراهيم عليه السلام mun ga matsalakin farko ya ce sun rasu kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wala ta'ziba qawla nisa saboda Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan to matsalaki na biyu lalle kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama annahu ma lam yathbut anhu wa shirkun bal kana ala al-hanafiyyati dini jaddi ma ibrahim alaihi salam lalle su shirka ba a tabbatar da shi ta tare da su ba bai tabbatar gare su ba ba a gan su suna shirka ba ce bari ma suna kan addinin hanafi addinin kakansu annabi Ibrahim kama kana ala zalika qalifatun min al-arab ka zaid ibn Abu bin Nufayl wa wa baraka ibn nawfal wa ghayrihima shi suna da kan addinin annabi ibrahim kamar yadda wasu jama'a daga cikin larabawa suke kai shine kamar zaidu dan amru dan nufai kamar waraka ibn nawfal ko dan uwan sirrin na khadija ko wa ghayrihima da wasu su cewa hadal matlab wannan matlabin dhahaba ilay qa'ibatu ce wasu jama'a daga cikin malamai sun tafi zuwa gare shi kamar ma sai ce minhum al-imam fakhruddin razi ce akwai daga cikin su akwai al-imam fakhruddin razi fa qala ya fada fi kitabi al-kitab da ya mai sura asrar tanzil ma'anar su ga abin da ya kanar sun yake قيل إن آذر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه وأشد عليه بوجوده إمام فخر الدين الرازي للي آذر إن sai ba baban annabi Ibrahim ba ya dauko tun daga tushe kenan sai ba baban annabi Ibrahim bane babban tsani sai sun gaba hujja malamai alai akan wannan biwujujin da wasu fiskoki mina daga cikinta anna aba al-anbiya ma karu kufa wa yadullu alayhi wujud lalle iyayen annabawa ba ta dai bane da mun yake nuni zuwa ga wannan shine mina daga cikinta qawlu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace wa annabi allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidina ya sallala ubangijin nan da yake ganin ka yayin da kake kai wannan shake shayawa kuma yana jittu ya ka a cikin masu sujjada Allah Abdullahi Abbasin yake fassara wannan wata kallu baka littafi dinan nan min nabiyin ila nabiyin haka haka rajul kalabi sai daga annabi zuwa annabi har na bidda kai sai Allah kana annabi Allah ila ma'anahu ce a wani wani malarsa an nauka da yankun nuru mai tsajini ya tsajini cewa hasken manzana sallah sallama yana ƙaura daga mai sujjada zuwa mai sujjada wa biyanar takadiri yace da wannan takadiri ne fal'ayar dalilatu ala anna jami'a abai muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu muslimin kito wannan ayan a wannan takadiri to dukkan iyar manzana sallallahu alaihi wasallam musulmai wa hiya idin yajibu al-qada'u bi anna walid ibrahim ma kana min al-kafirin illa ma zaka am amma sama fil babi an yumara qawluhu ta'ala wa taqallubaka fi sajidin ala wujudin yace to a yanzu ya wajaba a yanke zance ce lalle baban annabi Ibrahim baya cikin kafiri ina ma za ka amu shi wannan kazaran babban sai shi ne ma yake aka sama bi ba mafi cikewan mafi nisan hujjar da ke cikin wannan bani an yi wala kawo ta'ala shi ne a ɗaukarin Allah ɗin nan wata ƙallu baka fi sajidinan nan ala wujuhi kufra akan ma wasu sokan وإذا وردت الروايات بالكل ولا منافاة بينها وجب حمل الآية على الكل yace idan yayin da ruwayoyi suka zo da cewa dukkan iyayen annabawa musulmai mun gane to kuma babu wani abun da ya kore baina abun da ke tsakanin wannan ayar ba wani ba samu abun da ya ta'awuji ko ya kore ba to wajaba hamlul ayata ala kulli to ya wajaba dau ayat akan dukkan su ne tunda babu wai abun da yake banta wasu daga cikin su wa mata ta zalika tabata annabi Ibrahim ma kana min abadatin awsa yace to yayin da aka yi inganta to ya tabbata cewa lalle baban annabi Ibrahim baya daga cikin masu bauta gumaka wannan na farko kenan tun makalar sanne yake wa min ma yadullu ala anna ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ka mushrikina قوله عليه الصلاة والسلام لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرهاب الطاهرات Kira daga cikin abin da yake nuna cewa lalle iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu shi kai bane shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ayar Qur'ani ko to fadin annabi da yake lam azal ban kushe ba an kullu ina siratuwa min aslabi tsahirina daga tsatsu tsarkata ila arhamin tsagirati zuwa mahaifa tsarka. Wa ƙara ta'ala kuma mun sani Allah madaukakin sarkin ji ma mutu yi Allah ya ce inna mal mushriku na nabi. Lalle mushrikai na ta tsari. To annabi ya ce bai gushe ba. Yana ƙaura ko kuma ana ƙauratar da shi daga tsatso tsarkata zuwa mahaifa tsarkata. sai yake fawaje ba Allah ya kura ahadu min ajdadihi mushrik ito ya waje ba kare ya zama a cikin kakannin manzon Allah a ce akwai shirki ba shi hada kalamun imam fakir bin bi hurufi wannan shine magana imam fakir bin razi bin razi da harfan sa ke kawo sa inji imam sayyid shi wala yaka bihi imamatun wa dalalatu bainahu imamu ahli sunnati bi tamami sai ba mutum ji bai bar magana ba sai fito ya ike ka game da imam fakultin razi lalle shi shugaba ne kuma madaukaki ne domin shi ne ma shugaban ahlus sunna a zamanin wal qaim bil radd ala bilad al mubtadi'ati jiwati kuma wanda ya tsaya akan raddi ga yan bid'a a lokacin sa wan nasir al maqali ashaira fi asiri kuma mai taimakon wanda ya tsaya wurin taimakawa matsalar a sha'ira ko a zamaninsa wa huwa al-alim al-mab'us ala rasil mi'at al-sadid li yujaddid li hadhihi al-ummah amra dina amra dina sannan shine kuma malamin nan da Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi a ƙarni al-mi'at al-sadisa na shida kenan karni na shida don ya jaddada wa wannan al'ummar lamarin addini ta shi imamu ya fakulgini fakulfa fakulgini rabi ya ce wa ingi firatun fi nusrati hadal maslan wa ma dawa ilayhi imam fakulgini umuru ya ce shi abu sai imamu sayyidi gurin taimakawa wannan maslaki na biyu din da abun da imamu fakul dinin raji ya tafi a kai yake a gunta shi akwai wasu al'amura idi imamu sirri arwa na farkonta dalilun idan baksuhu murakkabun min mukaddimatayni yace wani dalili ne da yake istinbadi ke ciro shi wanda ya hawa wanda shi akan mukaddima guda biyu al'ula na farko أن الأحاديث السيئة دلت على أن كل أصل من أصول النبي صلى الله عليه وسلم من آدم إلى أبيه عبد الله فهو من كيل آل كلمه وعبده. yace mukaddima ta farkon imamu sayyidi lalle hadisai ingantattu sun yi ruri akan cewa lalle dukkan tushen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle dukkan tushe asali daga usul na Nabi sallallahu alaihi wasallam tun diga annabi adamu har zuwa baban sai ni abdullahi yace fa huwa min kai ali kalbi wa abdani hadisi ya tabbatar da cewa kowanne ɗaya daga cikin su a zamanin sa shine mafi alkhairi mutanen karni kuma shine mafi bice su wannan na farko kenan wasani nabi ana da hadisa wal asara dallat ala annahu lam takil ar min ali nuhin أو آدم إلى بئسة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفتنة يعبدون الله ويوكلونه ويصلون له وبهم تنفض الأرض ولولاهم لهلكت الأرض ومن عليها yace na biyu lalle hadisai da asar da asar sun yi nuni akan cewa tun daga zamanin annabi nuhu ko kuma tun daga zamanin annabi Adamu har zuwa aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai har zuwa tashi alkiyama kasa ba ta taba wodinta a ce an rasa mutane dole a cikin kasa akwai mutane da suke kan addinin musulunci suna bauta wa Allah suna kade ta Allah suna suna sallah kuma da su ne ma Allah tabaraka ta'ala yake kiyaye kasa wa bihim da su ne tufazul ardi kiyaye kasa shine wancan laulani fa illa lillahi nasu ba lamma sadatin nas haka ayatin da ba yace walau lahu la halaka wa man da ba dan su ba da kasa halaka tunda haka Allah ya faɗa cikin Qur'ani to wa idza qaranta baina hataini mukaddimataini an tajmina qaban anna aba annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun bihi mushrikun لأنه كتب لدي كل منهم أنه من كيل قلبه فإن كان الناس الذين هم على البدعة هم إياهم فهو آه فهو المدعى وإن كانوا غيره وهو على الشرك لازم أعلم عليه. تو إمام سيدي idan ka haɗa wa'annan mukaddimatain din nan da ya faɗa guda biyu yace to abin da zai taso abin da za a samu na natija shine yanke babu wani kokonto lalle iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fihi mushrik sai babu mushriki kwata kwata cikin su liyano saboda shi kansa ba ya tabbata bi kullum minu shin cewa kowanne da ɗaya daga cikin su ba annahu min kairi qarni lalle shi a zamanin sa yana da cikin mafi alkairi qarnin sa yadda to kai kana nasu ladina hum alal fitrati idan wayanda suke kan addinin musulunci hum iyahum sune wanda ce wanda ce addinin musulunci sune wanda sune mafi alkhairin kalmin su din yace fa huwa al-mudu sune wanda ake magana kai a cikin wa in kanu gaidu in ko sun sune wa ma'ana shirki su kuma a ce suna kan shirka to lazima wa amri to dole a samu ɗayan abu guda biyu ya tabbata na farko imma an yakuna al-mushriku khairan min al-muslimin in dai aka yi kasance to sai da ce in ma a ce to yanzu mushriki ya bi musulmi ta gaba da taba yiwa ba wa ba batilin bil ijma yace wannan zance ne ba ta ce ijma ne malam wani ma ya kula kai mu kai rabin ko kuma ce to wasu su ne suka fi su alkhairi ba su ba kun gani to shi ma wa batilin har yanzu ne zance ne ba ta ce don me sai ce mukalafatil ahadith saboda ya sabawa hadisai ingantattu to fa wata bakada Allah ya kore fi mushi to ya wata bayyance babu wani kokonto cewa babu mushriki cikin su li yakunu min kai alil ardi kullun fi qalbi saboda su kasanto su ko kasance su ne mafi alƙairi mutanen doron kasa kowanne kuma a ƙarni kaga wannan shine masalaki na biyu yadda imam sayyidi yake jera da hujjojin to sai yace to tunda ya kawo maka wannan masalaki to zuwa ya kawo maka hadisan sai yace bikiru adillatin mukaddimati dula bikiru adillatul mukaddimati dula ga hujjojin za a ambata na mukaddima ta farkon nan shi aka rajal bukari fi sahihi imam bukari ya fitar da sai bukari an abi hurairah daga imamu abu hurairah kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala tira da mun talab da bada gare shi ya ce buqitu min kayl quruni bani adam qarnan fa qarna hatta buqitu min al-qarni alladhi kuntu fi manzala sallallahu alaihi wasallam ya fada shi a cikin bukhari yace an aiko ni min kayl quruni bani adam daga mafi alƙairin ƙarnuka na bani adam daga ƙarni zuwa ƙarni har aka aiko ni zuwa ƙarnin nan da nake cikinsa wannan na farko ce waƙar dalbayar iyu fi dilalatin nubuwa a fi dalalin nubuwa akwai mawula ya fi dabiti a cikin dalalin nubuwa an halattun daga imamu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzo Allah ya ga bisa Allah tabbata gare shi ya ce ما ترك الناس بركتين إلا جعل الله في كيهما فأكلت من بين أبوين فلم يصبني شيء من آل الجاهلية وكانت من نكاه ولم أخرج من سباي من لدن آدم تنتهي إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسا وخيركم عملا yace babu bayani ya fito a cikin kalamin nubuwa ya kai hadisi hadisin ana ana bin malik yace lalle manzo Allah tira da mita Allah tabbata gare shi ya ce mabtalakan Allah ku je kake yace mutane ba su taba rabuwa kashi biyu ba illa ja'ala lillahu fi khayrihima face Allah ya sanya daga cikin mafi alkhairinsu yace fa karatu min bayni abawai na fita tsakanin iyaye na falan yusibni shaykhun min ahli jahiliya yace babu wani abu shaykhun shaykhun fa ko an karu da kira shaykhun ko min kankan da yake bai tabe shi bana jahiliya daga iyaye kenan ga yadda suke wa karatu min nisa'i masala yake ya fito ne daga aure yace walam aqul min sama yace bai fita daga wata da jahiliya ba cimme ladun adama kaga cikun diga annabi adamu hatta ta yi ya abi wani har sai da take zuwa ga babana da mamatan ji wannan ci ba ana kai ku nafsan yace a kashin kai na ni na fi ku kai wa kai ku baba kuma duk iyaye na sun fi iyaye ba ana kai ku nafsan wa kai ku baba ni a kashin kai na na fi ku kai sannan kuma iyaye na babu kamar nasu babu kamar su mana babu masu alkhairi sama da iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya alkhairi babu masu mabiya alkhairi irin iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani baba to bai kai su baban manzo Allah daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan masalaki ga yadda salon da Imam Sayyidi ya biyo shi to wa kar da bunu aimin fi da la'ilin nubuwa min dulki من ترك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل الله ينقلني من الأفلام الطيبة إلى الأرهام الطاهرة مصفا مغذبا لا نسأل شعبتان إلا كنت في غيره yace abu ruwani ya fita cikin zalamin nubuwa sai imamul bayani a wata hanya kuma wasu hanyoyi daban daga Abdullahi Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji bai rushe ba yana auratar da ni daga tsatso dada ta tsarkaka zuwa mahaifa tsarka yace ina musaffan muhazzaban tatacce abun gorawa yace bangarori ba saba rabuwa ne sura rece bai saba ne tantuwa biyu ba ba sai na kasance daga cikin mafi alkhairi وكان مسلم والترمذي وصححه عن واحد بن الأفحل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ولا بيت يقول ذلك أنا وأنا خيار من خيار من خيار ما أنا بيزور بيزور وأنا قايل yace imamu muslim da imamu tirmidhi ko imamu tirmidhi ya inganta shi daga wa'il bin asqa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ya zabi annabi Isma'il daga cikin kayan annabi Ibrahim sai ya zabi bani Sinar daga cikin kayan annabi Isma'il sai ya zabi Qurayshawa daga cikin bani Banu Sinar sai ya zaɓi banu hashim daga cikin ƙwaitawa sai ya zaɓe ni iji annabi tun wasa bani min bani hashim sai ji Allah ya zaɓe shi daga cikin banu hashim to kaga yadda Allah tabaraka ta'ala ya ta tattacewa ko ya ta zaɓa wa kan akar da wani hafiz abul qasim hamza ibn yusuf tani fi bada'i ba min hadisi wa min hadisi wa filati bilafzi إن الله صفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلا وصفى من ولد إبراهيم إسماعيل ثم صفى من ولد إسماعيل مزار ثم صفى من ولد مزار مضر ثم اصطفى من مدر كنانة ثم اصطفى من كنانة قريشا ثم اصطفى من قريش بني هاشم ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب ثم اصطفاني من بني عبد المطلب كان يرجو al'adun abulkasu wadda shi ne hamza ɗan yusuf asali shi ya fitar da hadisi a cikin fadarin abba min hadisi wasila daga hadisin wasilar bilafin da rabazin cewa lalle allah ya zaɓi annabi ibrahim daga cikin ƴaƴan adamu sai ya rike annabi ibrahim ne kuma ya zama khalil sai ya zaɓi annabi ismail daga cikin annabi ibrahim sai ya zafi nizar daga cikin Ismail sai ya zafi mugar daga cikin ayyar nizar duka kun sani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi sai ya zafi kinana daga cikin muza sai ya zafi quritawa daga cikin kinana sai ya zafi baniyasu daga cikin quritawa magana ya sai Allah ya zafi bani mutalib daga cikin banu hashim sai ya zafe shi daga cikin bani mutalib aure da muhimmin tabani fi zakari ko Imam Tabari ya gan ya kawo na hadisin a cikin zakarin kubra din Imam Muslim. Wa kana Ibn Salim fi da bakati Ali bin Abbas yace Ibn Salim ya fi da hadisi cikin da bakati nashi daga Bilal bin Abbas. Qala ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magana tira da mita da tabbata ga yace ya ce khairul arabi muda. Duka cikin Laraba mafi alkhairi su ne muda. Wa kai mudari banu Abdi Manaf wanda suka fi alkhairi a cikin mudar kuma su ne bani abdumana wa khairu bani abdumana banu hashi wanda suka fi alkhairi cikin banu abdumana su ne banu hashi wa khairu bani hashi banu abdi mutsali mafi alkhairi cikin banu hashi ko bani mutsali banu abdi mutsali mun gane wallahi mabtaraka fil qatali منذ khalaqa Allah Adama illa kuntu bi kayyi sai da manzon Allah ya rinsa ki wallahi bangarorin biyu ba saba rabuwa ba tun diga tun lokacin da Allah ya halitta annabi Adamu a ce Allah ya sa daga cikin mafi rakai ne. Wa ka rajin tsabarani, mamu tsabarani ya fi dari, wal bayaki ne mamu bayaki, wa bunu aini da bunu aini, a nifin wa daga Abdullahi dan Umar, ƙwala ya ce ƙara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maza na tsira da mai tsanar saba da gare shi yaki, inna la kalaka kalka, fa tara min da kalki bani Adam. lalle Allah ya halicci halittu sai ya zaɓi ɗan adam daga cikin halittu ce ta muka zama kuntu a ce ta muka zama a wancan wancan wancan aya ba kuntu kairun ba kuntu kairun mutum ba wancan dai maganar annabi adamu walakar walakar karramna bani adam yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya karama ya duk halittar Allah babu halittar da ta kai ɗan adam da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halicci halitta. Sai ya zabi ɗan Adam daga cikin halitta. Wa tara min bani Adam al-ab. Sai ya zabi Larabawa daga cikin ɗan Adam. Wa tara min al-arab muza. Sai ya zabi muza daga cikin Larabawa. Wa tara min mudari Quraysh. Sai ya zabi Quraysh daga cikin Muda. Wa tara min Quraysh bani Hashim. sai ya zaɓi bariyatin daga cikin ƙuraitawa sai ce wa kare ne min bariyatin ka fa'ada min ciyarin ila ciyari ba za na yake ni daga zaɓen sai nake zuwa zaɓen kaga yadda imamu su yake kawo hadisan suna da yawa da Allah kai mu wani sa'in saboda karancin lokaci kuma an fara kiran sallah wasu guraren kuma lokacin ya sai mu tashi wa aka yi da tirmidhi wa sama shi din ma ne inna Allah hina kalakani ja'alani min kai kai duka ne hadisan insha Allah za mu tashi kansu mun ne shiga matsalaki na biyu abin da muka karanta dai Allah wanda ran shi abin da muka yi kuskure Allah tabaraka taala ya ce ma dawa masu kuskure ne a barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da mun zo da niyan hadisin nan da yake magana kan a a wanda ne ya tambaya jiya cewa halaccin fitsari a tsaye ko kuma mutane suna yawan yi su mai da shi al'adar su sai na ɗauko mana a shi a bukari su ce muka ce a cikin bukari ne shekin bukari ne na ibn adam to fatawul bayi ne to dama bukari ya yi bayi a cikin kitabul wudu za ka yi so babul bauli qa'iman wa qa'idan babul misali a tsekuwa to sai ka hadisin nan to shi muna da sai fara magana kafin ya gangaro da hadisi yace babul babul bauli qa'iman wa qa'idan qala ibn baffal imam baffal yace a bilalul hadisi ala al-qud bi dalibil qura لأنه إذا جاز قائما فقائدا أجوز farkon abu ne zuwa a mai sharhin bukari fatul bari ya fara kawo ibn hajji ya ce ibn matsala ya ce abinda hadisin yake shiryarwa yana shirya kan a yi fitsari a zuburin bidarikin kula a hanyar farko lalau idan jaza ka'iman to ba kai da nake ce idan ya halatta ya ce to ai a zaune ma ya wa ya tamilu an yakuna tare bi dalika ila hadith Abdurrahman ibn Hasan alladhi akhrajahu an-Nasa'i wa ibn Majah wa ghayruhuma fa inna fi bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fa qulna unzuru ilayhi yaqulu kama taqulu al-ma wa kamnu Majah عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول قديما ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسن أأنا يقول كما تقول المرأة yace wannan hadisi maganar da aka ce da yi mulbatsari yayi yace to za a iya ɗaukar cewa ya yi nuni zuwa ga hadisin Abdurrahman ne dan Hassan wanda Imam Nasa'i ya fitta shi da Ibn Majah da wasu su a cikin akwai cewa wannan sallallahu alaihi wasallam ya yi sai abu farko ne sai ta bai wani ce fa kullu sai muka ce unzuru ilayhi yaqulu kama taqulu ba kalli yana da sai kamar da mace take mun gane ko kuma Ibn Majah ya bai daga sahihi wannan sa Allah qala lillahi kana min shari al-arabi al-bawl kalim ya kasance al'adar larabawa ne yana da cikin sharin larabawa suna yin tsayi mun gane sai ta alata rawa ya kulu fi hadisi abdurrahman bin hasan a ada ya kulu kama da kulun mara yace wa qala fi hadisi huzaifa fa qama kama yaqumu arukum wa dalla hadisi abdurrahman bin mas'ud ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusarifu fi dalik kaga ne yana saba musu ne cikin haka fa yakuda li kaunihi asara wa abada min mamasatil bawl to sai da yake zama ya tsari saboda shi yafi suke mutum shi yafi nisa da shafan mutum ya shafi fitarinka fitarin mai rika taba jikinsa kaje yana ce fitarin mai rika taba jikinsa mun ga zai mun gani so da kuwa hadisi ne ingantacce ma ku da kuɗi ne ingantacce da wani wani dole ne hadisi Aisha kuma abin da yake nuni kan tarihin zuwa hadisi da Aisha قالت تاتي ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما منذ انزل عليه القران shi maza da sallah sallah bai zuba bisari a cikin shin da aka sauka mai alƙur'ani rawa abu awana fi tsayi wal aki to kaga sai da ibura da kawo wannan shi kawo haddathana adam kana haddathana shuba da ba hadisi ɗaya ne shi ma bukari ne kawai an amashi ana riwayi an kuje mata kana tan nabi sallallahu alaihi wasallama bi sa'ata qaumi bazala ya zo jujin wasu mutane fa bala qaiman sai sai a sai suma da bi bimai sai ya kawo ba wajitu bimai masa wasa sai na zo masa da ruwa sai dan kiya kaga bi sa'ata qaumi ko bolar wasu mutane to akwai bayani sosai kan bi sa'ata qaumi din kamar dai lokacin ba zai bayyana kawai dai ayyati ta da ka kaga abin da ibnu hajar ya faɗa kalalin laraba ne suna da wanda na samu ba na ke hanka tsuguna kai yaki in dai ba an samu irin wannan laruri na guri a cike shi in ka tsuguna sai ba ta maka kaya Allah ya tada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبود والخاتم لما سبق ناصر لك لك ولا دين نفسك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين